الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي biyu ga watan da al'afira jira 1447 wanda ya muwafaka 23 ga watan 11 shekara ta 2005 ta 2025 filadiyya haihuwar annabi isa dan maryam salam za mu ci gaba da karatu na lamiyatul af'al libin malik rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba ibn malik ya kulla babi da ya ce zai maka bayani akan auzanu na masadir ga fi'ilin da ya haura sulasi e to ya ambata mana wasu za mu tashi kan baiti na 86 to ibn malik yake cewa li fa'ala ja'al fi'alan aw mufa'alatan وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا ما عينه اعتلت الإفعال منه ولس تفعال بالتا وتعويض بها حصل من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمله ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن أقل ibn malik a darasin da ya gabata ya yi muna bayani akan masdarai na fi'ili wanda ya fara da hamzatul wasili wato khumasi sudasi an yi bayani akan masdaransu hakanan fi'ilin da ya fara da ta'un a farko mazida kamar ta'allama haka nan mudha'afi kamar fa'ala to duk wayannan da wasu dai da ya ambata saboda haka cikin abin da bai ambata ba akwai mazidi da hamza a farko kamar a fa'ala wanda an ce a babin malamai suka ce ya rabkana bai kawo shi ba af'ala bai ambaci masdarin af'ala ba wato sulasi sai aka ƙara masa hamza a farko kamar fa'ala sai koma af'ala e karuma sai koma a karama to shi masdarinsa if'alan ne a karama ikiraman a zahaba izhaban to haka shi masdarinsa zai zo wasu kuma na gani a ya ambace shi saboda ya ambaci a wani wanda ya kama da shi a baitin da za mu karanta bayan wannan e af'ala din ne amma kuma mai ainun mai illa wanda ainun din shi take da illa irin su a kama irin su a jala irin su a dara to kaga duka ainun tana da illa to shi da ya zo ya yi bayani a kansa to kaga in haka ne sai ya zamo kenan a sahihul aini dan bai ambace shi ba ai babu babu wata illa tunda ambaton wannan ya nuna wancan din ma tunda duka wazanin nasu duka dai if'alan ne to yin sai fara da lifa'ala fi'ilin fa'ala sulasi sai aka kara masa alif sai fa'ala sai koma fa'ala wanda yake nuni akan musharaka galibi to ija alkasanya ma'aunin fi'alan au mufa'alatan waɗannan guda biyun ka sanya su le fa'ala ga fi'ilin fa'ala sai su zamo su ne kenan a masdarai gare su eh kaman ƙatala sai ka ce ƙitalan wa muƙatalatan jadala jidalan wa mujadalatan eh to kaga shikenan yana da masdare guda biyu akwai fi'alu akwai mufa'alatun akwai mufa'alatun to akwai na uku an ce shi ma yana zuwa bai ambace shi ba shine fi'alan fi'alan kamar katala ƙitalan jadala jidalan shi ba masdari ne eh to shi ma an ce bai kawo shi ba amma akwai shi tun haka ne kaga sun zama uku kenan akwai fi'alan akwai mufa'alatan akwai fi'alan duka gawa fa'ala shi kadai hadda wayannan to wa fi'latun wazanin fi'latu kad haƙiƙa na bayana wakilci an huma daga su waɗancan guda biyu fi'alan ko mufa'alatan to akan kawo fi'ilatu sai ya zamo mi na'ibi na'ibi a kansu ko yawwa kamar marahu ya yi jayayya da shi sai ka ce miryatan mm? miryatan kamar yadda kuma za ka yi cewa mira'an wa mumaratan eh to akan yi amfani da fi'ilatu a madadin fi'alu a madadin mufa'alatan an fahimta eh amma waɗancan biyu dai su ne na asali su ne na asali eh duk da akwai malamin da ke ganin shi fi'ilatu ma kaman ba masdari ba ne sunan masdari ne ga shi fa'ala eh daga cikin malamai na tasirifi akwai waɗanda suka yi wannan magana ɗin to amma dai shi ibnu malik ya ce a'a shi ma mazzari ne ga fa'ala shi fi'ilatu kuma yakan iya zuwa ma ya zamo na'ibi a kansu madadin ka ce marahu ka ce mira'an wa mumaratan to za ka iya cewa miriyatan eh miriyatan sai alawaza ne fi'ilatu kenan ko alawaza ne fi'ilatin to fahatu mila shi ma an naƙalto shi daga laraba kenan kaga shi sama'i ne shi sai ka jira ka ji laraba sun faɗa shi fi'ilatu amma su waɗancan ƙiyasai ne shi fi'alu da mufa'alatu mufa'alatan fi'alan da mufa'alatan su ƙiyasai ne na mazdarin fa'ala amma a kawo fi'ilatu a matsayin mazdari ga fa'ala to wannan sama'i ne an gane? yauwa in laraba ba su faɗa ba za ka faɗa ba inda suka faɗa sai ka faɗa shi yasa ce maka fahatumila an gane ai nukila eh an naƙaltu hakan kaga shi naƙali ne ke hmm? naƙali ne eh kamar yadda shi ma wancan naƙali ne wanda muka ce bai ambata ba na uku wanne ne fi'alun eh shi ma sama'i ne an gane yawa shi ma sama'i ne eh to kenan dai fi'ilin fa'ala yana da masdarai kusan guda hudu biyu kiyasai su suka fi yawa ko dai fi'alan ko mufa'alatan biyun kuma sama'iyai eh shi ne fi'alan na farko sama'i ne fi'ilatan shi ma sama'i ne eh waɗancan su suka fi su suka fi yawan zuwa daga larabawa to sai ma ainihu itallat sai fi'ilin da ainul kalima ɗinsa ta samu illa daga ma'aunin afa'ala ko kuma istafa'ala to sai ya zan ainul kalima na waɗannan ma'aunai guda biyu tana da rashin lafiya ba na min hurufin illati kamar alif ko wawun ko to su kuma ma'aunin masdarinsu shine al-if'alu minhu to akan kawo masa al-if'alu shine nashi shine nashi walistif'alu da kuma shi kuma istafa'ala mazarinsa sai ya zamo alistif'alu amma fa su biyun nan duka bitta kowanne ka sa mai ta'un kina if'alu sai ka ce if'alatun istif'alu sai ka ce istif'alatun sai ka sa masa ta'un a yaushe lokacin da su biyun kowannensu ya zama ainihin kalima ɗin shi tana da illa tana da rashin lafiya to a wannan lokaci za ka yi musu wannan mu'amala yanzu kama a ana kaga ainihin kalima tana da illa ko tana da rashin lafiya to shine mazari sai ka ce i'anatan kaga ala wazani if'alatin tunda an ce a sa ta'un ko yawwa tunda asalin i'ana daga menene a'awana i'wanan i'wanan shine mazari na asali bilwawi to ita wawun din nan sai aka yi naqalu harakanta ila sakini qablaha shine qafun sai ta koma sakina sai aka yi ibdalin ta zuwa alif to sai aka samu alif guda biyu kowannen su sakini to shine sai aka shafe ɗayan shine sai koma i'anatan eh sai koma i'anatan haka a kama kama asluhu qawama aqwama to me mazarin sa iqwaman ga asali shi ma kaga ga wawun ta harakat ko to sai aka yi nakalin harkar ta zuwa ga ilis sakini as-sahihi qablaha shine kafin sai ta koma sakina ita wawan din sai aka yi kalbin ta zuwa alif an gane da aka yi kalbin ta zuwa alif to an samu alif guda biyu ko wannan su sake ne to sai aka shafe ɗayan sai koma iqamatan aqama iqamatan eh to shine saboda me yasa aka ƙara musu ta'un saboda ainul kalima tana da mi to wannan shine dalilin malaman da suka ce to ai ya ambaci wancan kina yanzu sai ka samu wazanin af'ala ko istaf'ala sai zan sahihul aini ne ko wannan su kaga menene ma'auni kenan if'alan ko istif'alan eh ko ba haka bane eh kaga akarama sai ka ce ikiraman istighfara istighfara to kaga ibnu malik ya ambata eh amma malamai sai suka yi ta dogon magana cewa ai ya gafala ai yayi zuhuli ai ai ibnu malik muhaqqiqi ne eh ko da ba ga ya ambaci abu sarahatan ba to isharatan zaka ga ya kawo shi eh kaga da yazo nan tunda biyu ne ɗayan yana da wahala shi ne wanda ainihin kalima ɗin shi take da rashin lafiya kama a kama da muka babu misali an gani to sai ya yi maka bayanin saboda shi ke da wahala wancan kuma bai da wahala kuma shi ya fi yawa sai ya shiru a kansa ka gane gimar kenan shi ba ka bukatar ma a yi ma bayaninsa wannan da ke da wahala shi kake da bukata kuma bai da yawa to haka istaƙama istaƙama kaga sai a ce mi istiƙamatan bisa bisa bayanin da mun kai akan akama ko to shi kuma shi zai daidai da istifalu ka amanta fa da ƙara ta'un shi yasa ce maka bitta kenan wanda ba za a sa masa ta'un ba shine wanne sahihul aini ai shi kenan kaga ya kawo ibn malam ai ba karamin malami bane Allah ya bashi fasahar zance to shi yasa yace maka wa ta'awidun biha hurhura ta'un da aka yi biha yana koma zuwa ga ta'un din hasala kaga ya faru mana dalilin da yasa aka ce i'anatan saboda waccan wawun da aka yi kalbin ta zuwa alif sai aka shafe alif din an gane a awanan iwanan an gane ikiwaman to sai aka yi kalbin duka wawun din zuwa alif a kame a kalbin sai aka ɗauko wasalin ita wawun ɗin sai aka kai makafin sai aka ijiye sukunin ɗinta madadin ak sai koma aka an gane to yanzu an samu alif guda biyu da ta farkon da wadda kuma take wakiltar wawun to sai aka shafe ɗayan to wannan ɗayan da aka shafe shine sai aka kawo ta'un madadinta a ƙarshe ba ce i'anan ba sai aka ce i'anatan ba ce iqaman ba sai aka ce iqamatan to wannan shine dalili to shine hasala min al-muzali hurhure ya tabbata min al-muzali daga harafin da aka shafe wancan na illa sai aka kawo ta'un sai ta tsaya madadinsa masha Allah sai ce to wa intul haq bi gairihima amma duk sanda kaga an riskar da ta'un ga masdarai bi gairihima ga wani waɗannan guda biyu fi'ilin da ba su ba tsada sahihul aini kenan tunan kan tabin biha marratun wannan ta'un din tana nuni cewa wannan abu ya faru ne so ɗaya min allazi umila daga abin da aka aikata daga abin da aka aikata an gane ina misali hmm? ina misali anan an saka ma if'alu ko istif'alu ta'un amma kuma dukkanin su ainul kalima ɗinsu lafiyayya ce kamar da haraja sai ka ce da harajatan da haraja ainul ɗinsa tana da illa to sa masa ta'un ɗin nan ka ce da harajatan to ya nuna so ɗaya abin ya faru kun gane karatu? ya gane so ɗaya abin ya faru ko kuma kace allamahu ta'alimatan ya koya masa karatu koyarwa ɗaya sai ya gane shikenan sai ya gane ko ta mallaka timillaqatan ko kazzaba kazzabatan yayi ƙarya ƙwaya ɗaya shine kazzabatan to duk sanda kaga an sama fi'ili masdarinsa wanda ya haura sulasi kuma ainul kalima ɗinsa sahihi ce kaga an sa masa ta'un to wannan ta'un tana nuna abin ya faru so ɗaya an gane ya faru so ɗaya to wannan shine shine abin da ya faɗa wa in tulhaq bi gairihima idan aka riskar da ita ta'un din nan da wasu auzanu da ba su da harafin illa na ainun to tabin tana bayyana biha marratun cewa so ɗaya ne min allazi umila daga abin da aka aikata gane ko to wannan shine ne to sai ce wamarratul masdari wamarratul masdari lazi tulazimuhu bi zikir wahidatin tabdu liman akala to shi marra ɗin ga wanda ake kira da masdarul marra masdari wanda ka nuna so ɗaya abu ya auku to sai zan kaga an sa masa wannan ta'un ɗin kuma tawon ɗin nan ba ta ci ruwa ma'ana har koyaushe wazanin yakan zo da ita saɓanin wangar aka ba da misali cewa ana in ka ga an ƙara kina ana iya kawo shi ba da shi ba yauwa kamar da harajar mun ka ba da misali to ka gani ana iya kawo shi ba tare da ta'un ba ko ba haka ba ta'allamahu shi ma haka to sai ka samu waɗanda su kuma suna lizimtar ta'un ɗin ta'un ɗin ta lizimce su to shi ne ya ce wa marratul masdari mazdarin da ka nuna marra abu ya auku so ɗaya allazi wanda tulazimuhu ta'un take lizimtarsa koyaushe koyaushe kana ganinta to shi ne ce bi zikiru wahidatin akan ƙara lafazin wahida tabdu ta bayyana liman akala ga wanda ya ya hankalci wato abin da ake magana a kai an gane? eh kamar zakka misali hmm? aga taskiyatan ko ba mun yi sha baya ba to yanzu in kana son ka nuna taskiyatan din nan so ɗaya a kuto sai ka ƙara wahidatan zakkahu taskiyatan wahidatan ba za ka ɗaya ce zakkahu taskiyatan ba to in ka yi shiru baya nuna so ɗaya in har kana son ka nuna so ɗaya abin ya auku to sai ka ƙara lafazin wahidatin ko iksha'arra usha'ariratan mun yi sha baya to shi ma sai ka ƙara iɗima anna ɗuma'aninatan wahidatin sai ka ce ya natsu natsuwa guda ɗaya saboda su tawon ɗin tana lizantar su ai mun yi su a baya haka aka aza masdarin da wannan ta'un ɗin ba ta ƙari ba ce to duk mazarin da a haka kuma kana son ka nuna so ɗaya ya faru to sai ka ƙara masa wannan wahida ɗin eh sai ka akkada shi ko sai ka akkada shi da wannan to wannan shi ne mala ya ce liman akala ga wanda ya hankalci bayani na eh ma'ana shi ne wanda wanda ya fahimta ko ya ibn malik rahimahullah to shi ne wasu sun ce shi ma da harajan da muka yi bayani shi ma da harajatan sun ce haka aka aza shi gane yauwa tunda za ka iya cewa dihirajan daharajatan misali to in an ɗauka cewa daharajatan shi ma haka aka aza shi to shi ma za ka ƙara wahidatan shi ma sai ka ƙara wahidatan to irin su ƙatala muƙatalatan muƙatalatan wahidatan wato sun yi faɗa wa junansu amma faɗa ɗaya sun kai ba su ƙara ba to haka za ka kalla za ka kalli ta'un ɗin in haka aka aza mazdarin to sai ka ƙara wahida in kuma ƙara ta aka yi to wannan ya wadatar to wannan ana maganar in fi'ilin ya haura sulasi tunda na sulasi na mara ai mun yi sha baya shi bai da iskali wannan ana maganar ya zan fi'ilin ya haura ma sulasi eh to shike da wannan shike da wannan formula din eh amma da tawon din shi ba ta abin ƙara ta an kai yanzu kamar ta mallaka kaga timillakan shine asali to amma sai ka ƙara ta ka ce timillakatan to shi ba sai ka ce wahidatan ba timillakatan din yayi ko kazzaba kizzaban shi haka aka aza shi to amma sai ka kara mai ta'un ka ce ki zabatan to shi ba sai ka ce wahidatan ba wannan ta'un din ita ke nuni ga marra din yawo tun da kara ta yi kai ko to wannan shi ne to wannan babu ya kare sai babul maf'ali wal maf'ili wa ma'anihima za a yi bayani akan ma'aunin al-maf'alu da al-maf'ilu eh da kuma ma'anoninsu an gane wanda shi malaman na tasirifi suke kira da almasdarul mimiyu ko azzarful mimiyu duk suna ambatarsa da shi shine masdari wanda farkonsa ya fara da harafin mimun da shi ake kira da almasdarul mimi duk misalan da muka yi baya ba mu ambace shi ba an gane yawwa saboda haka yanzu za a kulla mai nashi babi eh shi kuma sai a yi magana hawaye dai cikin dai masadiru din ne kawai dai shi wannan an buɗe shi da mimu eh duk abin da za a kawo to za ka ga mimin ce farko ba za a kawo maka wanda ba mimin ba shine bayanin sa ya gabata a baya eh kuma suna kiransa da azzarful mimiyu saboda galibi yana nuna inda abu ya auku ko lokaci tunan za mu kwana insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله